أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد ينوى ما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kadarta haɗuwa mu a wannan safiya ta lahadi a yau muna ashirin ga wata na sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta hudu. insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na ashirin da biyu a cikin littafin al'arba'unan nawawiyya yau za mu tashi hadisi na talatin da biyu. hadisin abu sa'id al-khudari Allah ƙari yarda a gare shi maliki cewa an abi sa'idin al-khudari radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala la darara wa la dirara maliki hadisun hasanun rawahu ibn majah wa dara qudani wa ghayrihima musnadan wa rawahu malikun fil muwatta' عن أمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط عبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض وانا شيني حديثنا 32 أتكين وانا للتاهي حديث أبو سعيد الخضري ألا كان يرداء قريشي يكي تشيوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la barara babu cuta wala dirara babu cutarwa la barara babu cuta wala dirara babu cutarwa wannan hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi wanda shashin shi yana karfafan shashin shi da haka hadisi ne wanda yake hasan to anan ma'anan abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa la darara wa la dirara yani babu wani abin da yake cuta abinda ake nihi da shi la yadurru rajulu akhahu kar da ɗayan ku ya cutar da ɗan uwan shi cutarwa ta hanyar ka rage mishi wani abin da yake haƙƙin shi ne abu ne gashi na ƙarara wannan haƙƙin wane ne sai ka cutar da shi ta hanyar hana shi wannan abin da yake haƙƙin shi ne to wannan shi ne abin da manzalla sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnen mu cewa kar mu haka nan dukkan wanda wata mu'amala ta haɗa ka da shi na rayuwa to ka yi ƙoƙari matuƙa ka ga cewa baka ha'ince shi ba baka zalunce shi ba baka cutar da shi ba shi ne ma'anar faɗar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la darara kenan karka yi wani abin da za ka cutar da ɗan uwanka musulmi ko ta hanyar ka ci kuɗin shi ko ta hanyar ka aibanta shi ko ka hanyar ka zage shi kuna makamancin wannan sannan gaba ta biyu manzala ke cewa wala dirara sannan kuma babu cutarwa babu cutarwa a lokacin da ay la yujazi man darrahu bi akthara min al muqabil karka cutar da wani mutumin da ya cutar da kai ko kuma ya maka wani abu ba daidai ba idan ka tashi rama kai kuma sai ka wuce wannan shine ma'anan wala dirara babu cutarwa kina a lokacin da wani ya taba haƙƙin ka kake fama ka maido to an ka maido iya wanda yake naka ne to shikenan karka ce bari ya gani ni zai taba dole sai na mashi abin da zai gane cewa ni ba wasa bane ba yani ta hanyar da in ya maka biyar ka in ka tashi zaka mashi goma ya cutar da kai misali kaso kaman biyar sai ka cutar da shi kai kuma kaso kaman goma wannan baya halatta ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa zaka iya rama abin da aka maka na ba daidai ba wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk mutumin da ya aka mashi wani abin da yake na ba daidai ba to iya daman da zai iya ramawa amma kuma duk da shi ramawan da za ka yi za ka yi kwatankwacin abin da aka maka karkaci a sai na fahimtar da wane ko sai na fahimtar da wacce cewa ni ba kan wallasa ba ne ba wannan kuskure ne mazalla sallallahu alaihi ya ja hankalinka ya ja hankalinki a matsayinka a matsayinki na mai imani cewa la darara babu wani abin da yake cikakka cutar da dan uwanka akan abin da yake haƙin shi ne wala dirara kuma hallau karka wuce gona da iri a lokacin da ka tashi rama wani abin da aka maka kuma son samu nema sai kai aiki da ƙarshen abin da Allah subhanahu wataala yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ka yahi ka mai da komai ba komai ba sai ka irin tukuici da sakamako kuma kai ma da Allah subhanahu wataala zai maka wannan hadisi na abu sa'id al-khudari Allah ƙari yarda gare shi yana karantar da mu fa'idodi kamar haka abu na harko ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam u'diya jawami al-kalim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mushi kyautan kumsassun kalmomi yanzu ka duba ma'anar la darara wala dirara in za a baje koli a yi bayani to za a yi rubutu mai yawa akai in bayanin baki za a yi za a yi bayani mai yawa kayan a yi ƙoƙarin hudu wani kaso daga cikin ma'anar wannan magana ta cewa la darara wa la dirara da aka manzala sallallahu alaihi yake cewa iya daga cikin abin da Allah ya mushi kyauta wanda ba ma kyautan wasu annabawa shine uditu jawami al-kalim manzala ce an bani kumsassun kalmomi kalma ce za a yi yar gajeruwa yar takaitacciya amma kuma ma'anoni malam masu muhimmanci masu fa'ida da nagartuwa za a ta zaƙulowa daga cikin wannan magana wanda ba ta kai ba da yawa ba ce ba amma kuma Allah akwai alheri dai a cikinta abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu cewa ad-dararu yuzal ad-dararu yuzal abin da yake na cutarwa za ka yi ƙoƙarin gusar ma kanka da shi wani ya cutar da kai za ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙarin da za ka yi yani ka gusar ma kanka wannan cuta amma kar ka wuce gona da iri a lokacin da ka zo ramawa sannan kuma abu na uku annahyu anil mujazati bi akthara min al bi akthara min al mithli sannan kuma an hane mu akan cewa in muka tashi rama wato kar mu rama sama da yanda aka mana kenan Allah kalli ka tsaya bi sayyi'atin sayyi'a da aka maka mumuna da aka maka sai ka tsaya daidai mislaha kwatankwacin ta kenan kar ka wuce idan ya mare ka haka to karka ce in ka zo rama kai sai ka mare shi kuma sai ka maido shi a wai saboda ka fahimtar da shi cewa ya taba irin wanda ba a taba wannan kuskure ne eh abu na hudu da wannan hadisi yake karantar da mu uwa yana karantar da mu cewa ubangiji subhanahu wataala bai umarci bayan shi ba da wani abin da akwai cuta a cikin shi tunda kaga ya ce la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa to haka abin da ya shahi abin shari'a ta Allah komin ta haka ne ba cuta ba cutarwa duk abin da ka gani salihun ne lil ibadi wal bilad duk wani abin da addini shar'anta to salihun lil bilad wal ibad wani abu ne wanda yake gyara bayi kuma yake gyara ƙasa inda za a aiki da shi to duk wani gutsuru tsoma da kai kawo da ciccira magana da wani wani da duka da ya ƙare da haka addinin musulunci a ubangiji subhanahu wataala bai umarci bayi ba bi shay'in yadurruhum da wani abin da yake cutar da su duk abin da kaga Allah ya umarni to muni abin yake gyarawa kamar da ya ambata haka a cikin hadisul qudusi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha inda a ce kowa zai zama na kirki wannan bai ƙara mulkin Allah da komai inda kowa zai zama na banza wannan bai rage mulkin Allah da komai in kai kawai kanka ne kan wa ma tuqaddimu fali anfusikum wa ma tuqaddimu min min min min min min khairin fali anfusikum duk abin da kuka gabatar na alheri kawunan ku ne kuka ma abu na biyar tahrimu darari bil qawli aw al fi'li an haramta mutun ya cutar da wani ta hanyar bil qawli ta hanyar magana la darara karka cutar karka cutar da mutane ta hanyar maganganunka akwai wanda za ga Allah mushi surutu daga sai ta magana akan mutane bal hasali wa mutane za su yi shiru akan wasu abubuwa da yake aikatawa saboda tsoron maganar shi bakin shi bai da kyau an ya fara bai sanya bane ko kuma la'alla ma wani abu zai zo iya faruwa wani ya zo ya kafa kamara ya samu wani ya tattattaka shi karka cutar da mutane da maganganunka awil fi'li ko kuma kai wani aikin da zai tabbatar da su cutu to wannan baya halatta ga dukkan mutum mai imani wannan shine a takeice ma'anan abinda wannan hadisi ke karantar da mu cewa la darara wa la dirara kenan ba cuta ba cutarwa kai a lokacin da haƙƙin wani yake hannunka karka cutar da shi karka cutar da shi ka rage mishi haƙƙin shi ka rage mishi abin da ya kamata ka bashi sannan wala dirara babu cutarwa a lokacin da aka maka ba daidai ba to idan ka zo ramawa sai ka rama daidai iya abin da aka maka karka ce a kai an taba ka kuma dole a gane cewa an taba ka saboda ba irin ku ake taba ba kuna makamancin wannan sai alhadisu athalis wa thalathun hadisi na 33 malici an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر مالتي حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس ألا قال الرأى قريسه ما زال صلى الله عليه وسلم يكي لو يعطى الناس inda za a ba ma mutane bida'awahum da da'awarsu daga sun ci abu kaza na wani kawai haɗo ka baka mazala ce ladda'a rijalun da wasu mazaje sun yi da'awar amwala kaumin kudaden wasu haka kawai sai ce kudin wani nashi ne dukiyar wani kawai ce tashi ce inda ce kawai daga ya ce nashi ne kawai haɗo ka bashi mazala ke ce abuwala ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum ko kuma da jinanan mutane yace ai wani da aka kashe mana ko wani da ya mutu ai wani ne ya kashe shi kaga ya sami jini ke na tsakani kenan da ya kashe mana mu ma za mu kashe shi to manzo Allah yace inda ana ba mutane dama daga sun yi da'awa mutum ya ce kaza nashi ne ko ya ce wani kawai shi kaza kawai za a je a zartar da abin da akan haka nan mazala ke cewa da wasu mutane sun yi da'awar dukiyar wasu mutane kuma sun yi da'awar jinanin wasu mutane sai mazala ya ce walakin sai dai albayyinatu alal mudda'i lalle duk mutumin da ya da'awar abu kaza to wajibi ne akan shaka hujja wajibi ne akan shaka hujja kai ne misali mutum yana yana yana yana rike da wani wata kadarar shi ko wani abin shi na dukiya sai ka ce kawai naka ne yanzu ka yi mi ka yi da'awar naka ne ko al-mudda'i al-bayyinatu 'ala al-mudda'i yanzu abin da zaka ka shine al-bayyina ka kawo hujja da na'am sai ka kawo hujja da dalili wanda yake nuni akan cewa naka ne shine ma'anar walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i kenan duk mutumin da ya da'awar kayan wani to dole ka hujja sai ka ci a gona kaza ta wani aitawa ce ya aka yi ga takardunta nan kare kaza na waje ai kaza ne sai a ce maka to ainal bayyana ina hujjanka ina dalilinka akai sai ka kawo takardu ko ka kawo shaidu ko ka kawo wane ne kenan da ala aiti hal man da'a shay'an duk wanda ya da'awar abu kaza na wani to aka ta wajen alƙali me za a yi sai a ce albayyana kawo hujjanka me da dalilinka ha tu burhana kuma in kuntum sadiqin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yaminu ala man ankara wal yaminu ala man ankara yanzu da aka zo aka ce ya ce ai gona ta waje kaza ta wace sai a ce mashi albayyana sai a ce kawo hujja sai zama ta misali bai da hujja to shi yanzu wanda shi shi yake ga cewa dama gonar tashi ce shi kuma wanda ya zuwa da awar gonar wale ta wace amma kuma bai da hujja to yanzu me za a yi wal yaminu da rantsuwa ala man ankara ga mutumin da ya inkarin abin da wancan mutumin ya yi da'awa ya yi da'awa cewa gonar shi ce kai kuma ka ce a ta wace sai aka ce mashi ya kawo hujja bai da hujja to yanzu kai da ka ce takan nan ce yanzu abin da za ka shi ne al-yaminu sai ka yi rantsuwa ka ce na rantse da girman Allah wannan gonar ta ce ko kuma irin yadda ake a yanzu ka ce ka rantse da alkur'ani tun da ƙur'ani ma za ka iya rantsewa da shi ka ce na rantse da alkur'ani wannan gona ta waje kaza ta wace ba tashi bace ba tun da ya yi da a wacce tashi ce babu hujja ni kuma dama ne aka san ina noma a cikinta kaza kaza da sauransu don haka gona ta wace kuma sai ka yi rantsuwa shine aliwal yaminu da rantsuwa ala man ankara wanda ya inkarin da'awar wancan mutumin shi kuma sai ya rantsuwa wannan shi iya daga cikin ka'idodi masu girma na alƙalanci kamar da malamai suka ambata cewa lalle a cikin harkar alƙalanci irin waɗannan abubuwan suna zuwa su haru mun yanzu a halin da ake ciki haka kawai rigima malam wani takardun masu yaji a mashi na banza ga shi nan karen ka ne karen ka ne abu ne sananne al'umma sun san naka ne amma wani kawai sai ta da rigima kuma je takarda kuma la'alla an baka hankali ba a cikin cuwacuwan da zai na takarda ya je takardar da ta riga ta ka fitowa za a sa mata dat yani za a sa mata tarihin da ta riga ta ka fitowa misali kai ka samu taka misali 2023 shi kuma sai ya zo da takardar da take nuni akan cewa ya mallaki wannan wajen a 2020 kaga kenan kai kayan ka samu takardar kamar shekara wajen uku shi ke nan an zuwa ce to a ce shi wannan kai shi ne naka ne ana nan ana haka waɗansu mutane da sunan sun san bariki sun san da ake shiga a huta a yi takarda a yi wane ne a yi wane ne za ku yi bayani a gaba Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi duk mutumin da ya ci daidai da tsani daya tsani ɗaya ka ci na ƙasa ko na gona ko na karen mutane da sunan cewa kai mai dubara ne kai mai hazaƙa ne kai mai wayo ne da sauransu to sai an sassaƙo shi tun daga ƙasa ta bakwai za a caccaɓo shi a ɗora maka gobe kiyama duk wanda ya ganka ya san ɓarawon hili ne kai duk wanda ya ganka ya san ɓarawon gona ne kai duk wanda ya ganka ya san cewa kai satan ka za kai ka ci iyakan mutane to lalle wannan hadisi abin da ke karantar da mu cewa duk inda za a kyale mutane haka nan da mutane sun yi da'awar abubuwa da yawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'dan nasu bi da'awahum lad'a rijalun da wasu mutane sun yi da'awar dima'a qaumin aw amwala qaumin kudaden wasu mutane wa dima'ahum da da jina na wasu mutane haka kawai babu gaira babu dalili sai manzo Allah yake cewa walakinnal bayyinatu sai dai ku sani cewa akwai bada hujja alal mudda'i ga dukkan wanda ya da'awar kayan wani ko ya da'awar ce abu kaza na wani to abinda ake yake kai shi shine ka hujja idan bai da hujja wal yaminu da rantsuwa alaman ankara ga wanda ya inkarin ci abin nan ba naka bane na wani to wannan shine abin da wannan hadisi yake dauke da shi lalle wannan hadisi ne mai gida na'am iya daga cikin hadisan da malamai suke aiki da shi ta bangaren da ya shahi alƙalanci a nan malamai suke cewa ƙarƙashin wannan hadisi a shari'atul islamiyya lalle shari'ar musulunci harisatun ala hifzi amwalin nasi wa dima'ahum shari'ar musulun tana kokarin kiyaye dukiyar mutane sannan kuma tana kokarin kiyaye duk abin da yake jini ne kar wani ya kashe wani ba tare da wani haƙƙi wanda yake shari'a ta yarda da shi ba to kaga kuɗi iya daga cikin abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci zo yake ba su kariya da haka duk wanda ya ci kuɗin wani ta hanyar da addini bai yarda da shi ba to tabbatar da cewa lalle ya saba wa Allah subhanahu wataala kuma zai amayar da wannan abu Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda kuka yi imani kar ku ci dukiyan junan ku a tsakanin ku ta hanyar banza yani ta hanyar da addini bai yarda da shi ba sannan kuma dukkan mutumin da zai ci wata dukiya ta hanyar da bata halatta ba to ya tabbatar akan cewa gobe kiyama fa ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da shi kuma ya mushi tambaya akan wannan abubuwa abu ne sananne ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an malihi min aina min aina iktasabahu wa fima anfaqahu duk abin da ka samu na dukiya za a tambaye ka ta ina ka same shi kuma ta ina ka kashe shi Allah subhanahu wataala mana tawfiki sannan kuma addinin musulunci a cikin wannan hadisi zamu fahimci cewa yana kare jinin mutane haka kawai mutum kare zo da awar cewa ai tsakaninmu da wani akwai jini ko wani shi kashe wani alhali babu wani abin da yake na hujja ne sannan abu na gaba wannan hadisi yana karantar da mu cewa la yuhkamu ala ahadin bi mujarradi da'wa ba a hukunta mutum a dalilin kawai wani ya ce kaza wa ala al-mudda'i iqamata al-bayyina fa in ajaza taliba al-mudda'a alayhi bil yamin wanda yace yazo yi da'awar kaza sai a cika hujja in bayyada sai a ce to kai wani da aka yi da'awan akan ka kai kuma rantsi sai kuma yi rantsi sannan wannan alhadisu aslun fi babil qada'i malume suke cewa wannan hadisi girgam ne a bangaren da ya shahi harakan alƙalanci lalle wannan shine abin da ya kamata a yi ya daga cikin abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk wanda ya da'awar wani abu kenan idan ya zo zai kawo hujja in bai da hujja wanda aka yi da'awa akan shi kuma sai ya rantsi مالك الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم حديثنا 34 مالك حديث أبو سعيد الخدري ألا قادر رأى قريشي ya ce sami'tu nabiya au sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kunnen shi ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazallar ce marar aminkun munkaran dukkan mutumin da ya ga wani wani aikin kyama wani aikin ƙi munkar aikin banza falyu gayyirhu biyadi to ka yi ƙoƙarin sauya wannan abu na ba daidai ƙin nan ba da hannunka idan za ka iya falyughayyirhu bi yadi sai ka sauya abin da hannunka kai ne ka zo kaga ana aikata wani abu ba daidai ba kuma a irin wuraren da kana da iko kana da sulɗa sai ka hana da hannunka shine ma'anar falyughayyirhu bi yadi manzala ce fa in lam yastati idan zaman to kuma baka iyawa da hannunka baka iyawa saboda kai ba hukuma bane ba ba gidanka bane ba wannan mutanen suke aikata ba daidai kinan ba karkashin ka suke ba babu yanda za a ka hana su dai to sai a tsallaka mataki na biyu shine sai ka sauya wannan abin ka yi ƙoƙarin kawo sauyi da halshenka ka yi bayani ka yi bayani gamsasshen bayani warkakken bayani liya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyana ka yi bayani gurgurin yadda za ka iya cewa abu kaza baya halatta saboda kaza da kaza da kaza da kaza saboda dalili kaza da dalili kaza wannan shine abin da ke kanka idan ba za ka iya hanawa ba da hannunka to dai zaman to in kai magana da bakinka mahallan wata wani rigima ce sabuwa nan ma akwai matsala matsala ya ce ba a barka ba dai fa'in lam ya staɗe matsala ya ce fa bai kalbihi sai ka ƙi abin a cikin zuciyarka sai ka ƙi abin a cikin zuciyarka daga nan ko ba a ƙasa in dai akwai imani tare da kai to dole za ka ƙi abin a cikin ina a cikin zuciyarka saboda zuciyarka kai kake da iko da ita bi ma'ana za ka iya kunshi abubuwa a cikinta wanda babu wanda ya sani sai kai sai ubangijin da ya halicce ka duk wani mulki mai mulki duk wani kaza mai kaza bai isa bai iya hararo mai yake cikin yake cikin zuciyarka to wannan shine ma'anar fa illam yastati fa bi qalbihi sai ka ki abin da zuciyarka sai ka ki abin da zuciyarka to wannan kuma yana daga cikin abin da yake muhimmancin kin abin nan da zuciya gabanka su nuna cewa kana kin abu kamar yaya yanzu a yau ne za ka ga misali mutum ko da sunan hukuma an zaɓe shi wani matsayi yana tabbata kala da kuɗin mutane yana tawasa da su yana ta abubuwa amma kuma ku ko da misali ba ku iya hana wannan abin da hannu ba ku iya hana wannan abin da bakinku ku huto ku bayani ma ya gagara to anya ku kun ki abun a cikin zuciyarku a lokacin da aka ga cewa kuna ta kokarin girmama wannan mutumin da ba shi kariya ta wace hanya ta hanyar da ya shahi yaban shi alhali kun san bai cancanci a yabe shi ba tila mushi ƙasa alhali kun san bai cancanci a tila mushi ƙasa ba ai lokacin da uwanka musulmi yake wani abin da ba daidai ba bakka iya hana shi bakka iya hudi mashi ka yi abin a cikin zuciyarka to ai bai kamata a ga goyon bayan ka tare da shi ba me nake nihi da haka goyon baya ta hanyar in dai zuciyarka ta ki abin to ya kamata ya fito hili shi ya gane cewa fa wannan harakokin da yake kubuka ciki ba ku goyon bayan shi kuma amma misali ni ne nake laifi baka hana ni ba baka hudi mun ba sannan kuma wannan abin da nake na laifin nan kake tura ni akai kake ziga ni akai me zai tsammani sai tsammani ai normal ne yani adi jiddan kamar wani abu ne wanda yake ai lafiya launi ko kuma a kai ma da baka zo matsayin nashi ba jira ne kake ka zo kai ma zaka sheki ayanka to kaga wannan babu ma'an babu ma'anar fa illam yastatifa bi qalbihi baka ki abun a cikin zuciyarka ba dama to a irin wannan ɗan fitina ta zo ba ta barin ka saboda kai ma kana tarayya da shi a cikin abin da yake na ba daidai ba amma ku abin da yake a zuciyarku mutum ne yake harkoki yake mu'amala na banza yake samun kuɗaɗen haramun gidajen giya gare shi ko gidajen mata masu zaman kansu gare shi ko kuma haraka yake ta kaza da an san hanyoyin da yake samun kuɗi ba hanyoyi bane masu tsarki kamata ko sadaka ya ɗauka ba ku kwamsa la'alla wannan abin zai sa shi ya komo ya muraji a kai shi la'alla ya tuba amma ya hoto kun tula mashi ƙasa kuna ta ziga shi ana a ba suwa da kaza a ba suwa da kaza suwa da su zo su zube su ma suna neman kansu da sauransu ya za a iya fahimci ba daidai yake ba ai hikimar da ta sa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam yastadifa bi qalbihi ka ki abun a cikin zuciyarka saboda wanda kuke taron nan zai fahimci cewa lalle ka ki abun wannan a cikin zuciyarka da haka abun nan abun muraja'a ne yanzu ko kuɗi mutum da ake takaba a samu kuɗi a samu kuɗi idan mutum ya samu kuɗi ya zama to al'ummar da suke tare da shi yan uwan shi ne yayin shi ne kanne shi ne wane ne uwayen shi da sauransu bayan an mashi nasiha ko kuma nasiha ta ma gagara amma dai to wajibi ne ku nuna cewa ba tare da shi ku nuna kuɗin shi ko ba a bakin komai yake ba bai dame ku ba mulkin shi ba a bakin komai yake ba bai dame ku ba to wannan shine haƙiƙanin kan abin a cikin zuciyarka amma ce ka iya ba a cikin zuciyarka kuma ya zamanto kana ba mutum canfa kana ba shi kariya wani ka ga hutu har za ka ana hutuwa a hutu a yi alliance a ce ake gina su da suna muna goyon baya alhali tsakaninka da Allah kai ka san abin nan da yake ba daidai bane ba kai ka san ba daidai bane ba shi da Allah ya san ba daidai bane ba zuciyarka da ta hutu take cewa tana goyon bawa ne saboda aiki da yake kai ka san ƙarya yake ƙarya kake sannan kuma shi ma da kake haɗi ya san ƙarya kake kai ma ka zo ne saboda ka guga bakin gamai to wannan ma'anar abu a abu a cikin zuciya to dole ya nuna nuna mutum in kuɗi gare shi zo ku nuna kuɗin shi ba a bakin komai yake ba ko kuma yana ba mutane ba suna ɗari ɗarin amsa ko suna ƙin amsa kaga wani dole zai sa shi koma ya tunani amma mutum yana ta shiga takardar ya gana ma kuma daga ya kwaso dukiya ya zo za a yi ribubi za a yi wane ne a zo a rika ƙarerake ana kama shi gulman mutane ana wane ne da sauransu yau shi zai gyara yau shi zai gyara babu zancen gyara saboda tsammani zai rika abin da yake tafiyan nan kan daidai ne kuma mutanen ba duka haka suke su ma jira ne suke samu irin wani damar da shi ya samu Allah subhanahu wataala ya shirya da mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zalika ad'aful iman wannan kasantuwar mutum ya ƙi abin a cikin zuciyar shi ne mafi raunin imani aka neme ka aka rasa ka baka iya hana da hannunka baka iya hanawa da bakinka to sai ka koma ka ƙi abin a cikin zuciyarka kuma ya tabbata cewa ka ƙi abin a cikin zuciyarka ya tabbata cewa ka ƙi abin a cikin zuciyarka saboda waɗannan abubuwa suna taimakawa wanda Allah subhanahu wataala ya nuhace shi da shirya ya shirya yanzu akwai wani mutum da ake ba da labarin shi kuɗi gare shi duk sabgar duniya da za a yi buku isa bai ta yi ba ku isa bai dai ya tashi yin sabga ya kwaso abubuwan zama aka zo aka rika yanka shanu ya yi abincin da ba magana anguwar da yake ciki kaɗai ba har wasu anguwanni suna iya zawa a ci malam kowa ki zawa takamar shi iya da kuɗi takamar shi in ya tashi ya iya ba kan shi komi ya yi komin da yake tsammanin zai iya yi amma yana mutane suke babu a labarin da ake bada daga wannan lokacin bawan allah nan duk inda ake sabga gwargwadon hali zai kokari ya ga cewa ya tafi annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dhum li ba'd wa illam yash'uru khadamu dole sai ka cakuru da mutane kaga ana kuskuren da ya me fahimtar da shi da aka nuna mishi a aikace cewa abin da ya ba haka nan bane ba amma ka je ka ga kohon gidajen masu kuɗin da mutane suke zuba ka je ka ga kohon masu mulkin da mutane suke zuba da yan kai gulma da yan kai tsurku da yan kai wane ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya babu wani wanda mai zai mulki face iya da bidarata ne iya da iya da muqarrabai kala biyu kai wani kalan ɗaya ne magare shi kawai aikin ɓanna ne suke umurtar shi a zo a yi ta wasu cece ku ce kai akwai wanda har sai an kai matakin da mulkin da yake ya gushe yake gane haƙiƙanin abin da ke faruwa a cikin ƙasa saboda an kaje protocol wane ne protocol wane ne bakka da damar da zaka iya gane shi shi ma da kai shi wani lokaci rayuwa ta tuka shi ake irin protocolat da aka sa demokradiyyan dan mutum yana bai ba daidai ba kun nuna mashi kawai ba daidai ba ne bai gwargwado da za ku iya akwai wanda zai iya mushi magana a cikin sirri a je a mushi magana cikin sirri a mushi nasiha haka ya kamata idan ya tattoshe dukkan wata hanya babu yadda za a yi to ku nuna mushi kawai ku tare da shi ai ba dole bane ba to wannan shine abin da hadisi Abu Abu Sa'id al-Khudri kuma kowa ya kawo gyaran da gwargwado ne zai iya baya yi wa in tashi in ce zan kawo gyara yau gaba ɗaya ɗari bisa ɗari kai tsaye dan abin da nake iyawa Allah san ina iyawa in yi abin da kike iyawa kima Allah sani ki abinda muke iyawa mu yi wannan dan bakin da muka dora Allah zai kawo da wasu mutane za su yi da sashi mu gyara da hannun idan ba ma iyawa da zu da halshen mu idan ba ma iya kuma da zuciyar mu mu ki abun mu kyamace shi mu kyamace hanyar za ta kai mu zuwa gare shi to mun karanta hadisai guda uku insha Allah ta'ala bidal qadri kifaya nan ya kamata mu tsaya insha Allah sai gobe idan Allah kai mu za mu dasa daga inda muka tsaya la'alla kenan karfe takwas da rabi kuna makamancin wannan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء يا حي يا قيوم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan war suka yi bi suke bibiya kai tsaye fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu tarayya gaba daya cikin lada ina ga sunan Usaini Rabiu Adamu ina ga sunan Naziru Yahya da sauran uwar suke tare da mu Allah subhanahu wataala mana tawfiki insha Allah ta'ala sai sahiyar gobe idan Allah ya kaddarta cewa muna cikin masu rai